الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira na balai salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da casa'in da biyar za mu tashi darasi na ɗari da casa'in da shida a cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان mun tsaya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da ɗaya za mu tashi fa sabon kitab littafi na talatin da shida yau za mu shiga a cikin wannan littattafai masu albarka inda za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da biyu a cikin kitabul ashriba littafin da zai bayani akan kayayyakin sha ababen sha ba sai ruwa kawai ba duk abin da sha ake yi to akan za a yi magana a wannan masallaci ne albarka na Hudayfa bin al-Yaman radiyallahu ta'ala anhuma mala yake kitabul ashriba littafi ne zai bayani akan ababen sha babu babi na daya a ciki babun tahrimul khamri babun da zai bayani akan haramcin giya zai bayani a kan giya ko wani duk wani kaya na mai kamar uwan ne wa bayanu annaha takunu min asirin ainab zai kuma yi bayani akan cewa ana samun giya ne ko daga abubuwan da ake samun giya ana samu daga tattattan inibi a sama inibi ana samun giya ta wannan hanyar wa min tamri sannan ana iya yin jiya da dabino walbusiri da wani nau'i na alkama shi ne albusir wazzabibi da busasshen inibi da ana jiya da su wa gairiha da wasunsu min ma yuskiru daga abin da yake sa mai gairiha kaga da dawa da gero da shinkafa duk da ba a faɗe su ba duk suna da wake ai kaga can su a baya da aka bayani ma ai ba burkutu yawwa amma kaga a zamanin yanzu akwai burkutu to ji za ya ce wa gairi ha da wajen ta mai ma ya cikin don gani da abin da yake bugarwa duk abin da zai bugar kawai da shi ake kawai ya zuwa shi cewa wai ba a faɗi kalba littafi za a yi ba kawai formula duk wanda ya tsora ta hau shi kenan domin jiyar kala-kala ce yanzu ta zamani ba ga tsada ga bugarwa da ake yin da ƙananan kwalabe wanda za ka riƙa ganin su a yana jinai wanda manya je manya ne suke iya jan yawwa ko ta tace duwa kaji Allah ya kawai amma ta wajen da zan sai sun baje eh Allah ya kawai eh shine ayi biyar wajewa shine ayi ta burkuba da ba ta ce burkuta ba ada dawa ko to kaga duk ba faɗi gero dawa wake ba to to kaga ba za ka buga shi ai ba a faɗi su ba duk wagari ha dijilan hadisi na farko an aliyin an karbo daga sayyidina ali kana yake kana li sharifun min nasiri min al-maghrib akwai kalmomi da ya kawo sai kun lura shi wannan hadisin cewa na kasance ina da wata taguwa min nasibi daga rabona da na samu min al-magnami daga ganimar da na samu a rabona na ganima an ba shi taguwa in ji sai na ali yau ma bajirin a ranar da aka yakin bada wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam a adani shariban min al-khumr annabi alaihi salatu wasallam ya bani wata taguwa daga cikin kumusi na su ahlul bayt wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasuli wani bil qurba saboda haka shi kuma yana cikin harin bai suna da ɗaya bisa biyar kuma na su na musamman falan ma a rasuwa an amsa niyyar bi fatima lokacin da na yi niyyar tarewa da na na fatima lokacin da zai tare da fatima yar annabi alaihi salatu wa salam binti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yar manzo kira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa atu rajulan sawagan yace mun yi alkawari na yi alkawari da wani mutum sawagan mace bayan kira kuma yana ce da kayan da yake shine sawag macerin da yake ce da gwalagwale da awarwaro na sarka da awarwaro shine sawag to mun yi alkawari da shi min bani kai nuka daga kabilar bani kai nuka dama ka san sun kwai macera ne bani kai nuka bani nabir bani quraiba duk sun kware a noma da kuma tsira ga noma ga tsira shi za ka ga har yanzu ai har yanzu yahudawa har yanzu da kake ganin ba su da matsala abinci da kere-kere kullum a nan suka fi ƙarfi kai sai suka ban ma ƙwallon kafa amma su sun ɗauke wayan da abubuwa har yanzu da kake gani har yanzu isra'ila duk wannan shigantakar da kaga tana yi abinda ta fi bawa ƙarfi kenan sai aka bar larabawa da ban yanzu su salma da duk sun ɗauko ƴan ban sun dawo da su saudiya yau har ma ta fi tsada a can akan europe din to sai ko to to shi to sai ke cewa an yarda ilamai cewa yayi tafiya tare da ni idan muka tafi farati bi idkhiri zan je sai na algunji in za a yi aure taki ake ba jiran fai ake wannan ga yama mikewa ake sai na ali yake bari ya je ya nemo idkhir lemon grass sauri ya tafi zai je ya nemo wannan za ga a lokacin da shi suke rubi rufin gida masallaci ganye ne bai kanci shine muke cewa a ce lemon girasa da turanci ko saurayi da hausa suna faɗa wani duk da saurayi yawanci shi wato shi ba shi ne lemon girasa amma ɗan shi ne shi kamar turare shi sauran to haka ne suke kiransa cewa kuma shi ake za a mamaci yawanci suna da shi sosai a ƙasashen larabawa a madina to yawanci idan mutum ya mutu wannan gayyakin da ake cirowa a tattoshe gefen mutum da shi ake amfani a yi rufin gida da na tattauke ɗiban mutum in ya mutu to yake bari ya je ya yi wannan kaga amma wanda ya je nemo asabari ne wanda ake rufin gida da shi ai kuɗi ne to sai yake zai je nemo a rattu ana aje a hussawa bi kun ji kamar yadda masu karari suke jero masu gura haka yanzu ne yake yana yake na yi nufin na nemo na je na yi wannan itacen in je in siyarwa da makera ko shi kai kara za ka rika gani yana yin mutuwa da shi mu da yake suna yawan bi ta hanyar mu nan ko baka dan kaya in za ka yi jakar kusan kullum masu gurasa za ka yi ta gani mota mota to saboda haka to shi ne yake na yi nufin in siyarwa a tsawabi makera masu kira gwalagwalai wa ta yi nufin yi fi wa ne mafi hauki ba ibin canta za a kama ba ba ita wani yace zan amfani da shi in agaza wa kaina wajen walimar angwanci da walima ba idan tanta ina yawan wannan magana za ka ga da yawa yanzu kudin da kake kashewa ya fi nan sadakin da kai dole a samu matsala a auren dole a samu matsala domin abin da yake mafi muhimmanci ba ka baki muhimmanci ba sadaki a yanzu an ce ma naira dubu sittin da uku ne sai zai nemo dubu sittin da uku kobo da kobo ko irin da biyar din nan ba ya cike ba je ba ya kawo ta kobo da kobo sannan ya nemo kuɗi zai santa dubu ɗari da hamsin ko ɗari biyu kama da ya hagu da ya kawo bila ya kawo ne ya kawo na hadisa ai misali ne misali alal akal dubu ɗari da hamsin gobe shekara uku kwanan fara gaya ba yana hausa an ba ita ma ba ta yi turawa ba eh in ta turawa za ka ci zai ka ci biyu ka hada da da taliya guda ɗaya ko biyu yau su saboda haka to kaga wannan kuɗin da ya tashi nemowa zai nemo ne dan yi amfani da shi wajen walimar angwancinsa domin walima tana da mahimmanci a aure tana da mahimmanci kwarai da gaske tana da albarka fa baina hada ajma'u li shari bayya mata'an yake ina wannan yanayi ina tattarowa waɗannan da wata sabuwar da guda biyu a je guda biyu ke shari bayya in tattaro wannan sabuwoyin nawa wato kayayyaki min al-aqtari na daga kuciya kuciya sirri ita ma aka tattaro har kuciya ce ce mata ko ta gaban wannan yawwa to ire-iren su me a gaba na ya goyi wanne wani zara'iya sai ko yawwa da kuma zara'iya shine ita kuma ya wannan mangala mangaloli an gane ko yawa shine wanda za a yi wani ibari da igiyoyi wanda za a yi amfani da su wajen daure kaya to kun ga wayannan abubuwan da ya tattaro duk wayannan ko kuɗi ne kuciyar doki ko ta rakumi ko mangala ta jaki ko kuma igiya su wanda yake tattarowa sai ce wa jari bayan mulakan ila jambi hujrati rajulin min al-ansar yace wannan tagoyin nawa munakan ai mubrakan suna durkushe da ba ga ne kira kuma za a tura maka durkutar da yake ko to suna durkushe aina jambi hujrati rajulin min al-ansar ajiban dakin wani mutum daga cikin mutanen Madina yace raja'atu hina jama'atu ma jama'atu sai na ne je na dawo bayan na tattara abin da na tattara na wannan kayayyakin da zai je biyar a yi walima da auren na na fadewa ba ne mutum bai za jari baya yadda ina dawowa sai na tattara wannan tabuwoyin na guda biyu da na biyu kusa da su domin dawo dora musu kaya kadi tubba asini matuhuma an yanke musu tozo gaba ɗaya su ne da ransu duk an yanke tozo yace wa bukirat kawafiruhu ba an kukkula cikin su gaba ɗaya ko ce an farka cikin ta ba Allah yana ta kokarin yadda zai zai nemo abin auren ka ba da abin da abin da ya dogara da jiwa nan tagoyin guda biyu an mace yalla ku ji ba gogol mai da ake gunga yar annabi ta fi kowa ko ta fi kowa daya kanin annabi kuma ya fi kowa na gani yawwa to ku ji ba ku gani in aure za a yi nikewa ke Allah wanda ni shawara ta za a nema in dan fari ne sai ka zo nan ce koran ka za a yi Allah ba za ka zauna ba ka tafi ka nema ko in kan farce ka je kai amma jira kake yi wai je kara bakwai bakwai wai ya je kara bakwai wai yana cewa wani kere da zaman da bai yi to ta kere da zaman da wannan da muke da ita ka canza tunani wallahi Allah canza tunani insha Allah ko fito da haka wannan shi ne yake to yana dawowa sai karar da wannan sai na ali karar wato kama kai ne da ali ne sau ko ka dawo ka karar an fafasa kayan an fasa gilas an kula tankin ai gwara ma da zai don ka duk wanda aka wasu ba mutuwa rashi ba an babbar da ciki kowace a zana an yanke tozo ai mutuwa rashi amma da zai don za ka amfana in ga ma yaban ce a sace shi ma ba sace wace yana da aka yi ba eh shi ma zai na da kaga da sace aka yi zai mai kiyasi mutum ne a sace to amma ba sace ba yana nan tunda za ka ga ai za a amfana da rakuman haddala yau to bari ka ji me yake sai da Ali da ya dawo yana ganin haka wa bukirat kawasiru ba da an kukula musu fi cikin wa ukila min akbari ba an wato da aka kukula an cikire hankal ba wanda haka ba kaga an tafi mutuwar kenan sai ka gani to kamar wannan ko da sai ya ce shi kuma an kona a daidai su sau har yanzu dai ba a ɗauki kira kuɗi ba amma dai an masa illa an sintire hanta cewa in mutum zai aure zai haɗu da jarabawa ce to me ya faru falam amlik ainayya sai na ya ce ina ganin wanda ka kasa mallaka idanu na sai ka kuka dole ai kuka kam saura kwana ka dan atare komai ya tsaya yace na kasa mallaka ido na hina ra'aytu zalika liman wara minhu ba yayin da naga wannan abun ganin a tare da dabbobin a tare da shagoyin nan ya ayyuka ayyuka فقلت سيدتي من فعل هذا سيدنا علي يا كان دبوبن سيدي وايه من هكا وايه وانا تعدي فقالوا زيد كتي فعل حمزة بن عبد المطلب جرى تاتي كده لا بقى كده سيني حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء وهو في هذا المجلس sai dai kuma ya je ne suna nan suka ce yana kuma gidan nan yana cikin gidan nan aka gaya mara yana cikin gidan nan sun canjin min al'asa amma gidan mashaya ce da mutanen madina zance ya bata yi gidan da yake ciki mashaya ce ta mutanen madina yake ban talabtu sai na a yake sai na tafi hatta to kaga wani hankali ba matsayin da zamba ta yi wani hankali naka me ko ne shiga gidan sabo ka tara wani yayi ma wani abu sai ka tuno waye yake jin magana ka kada ji gurin ka shi da kullun nake faɗa ni dan aka zo daura aure aka zo aure mutum bai da wafadi kar ku bari yawa domin idan yana da wafadi a biye ta haso sai jirgin sa ne ba ka da magana ne sirkin kawai shi wannan mabadin nasu za ka nema ba wa abu haka wa bilali wa haka wa bilaliya domin zuri haka iya tinkarar sai gaya ba magana ka haife shi kuma ko ba ka haife shi ba wanda ya baka ya ai ba banka ne wallahi ko abokin ka yanzu ya baka ya to ya zama babanka yawwa to da haka wannan shi ne to me ya faru sai na hadu na ganin wannan an gaya mar abin da ya faru yana jira haka sai daga gurin wato shugaba na gaba daya hatta da fa'a da kula ala nabi sallallahu alaihi wasallam yake ba zarce ko ina ba ban talattu na tafi hatta da kula ala nabi sallallahu alaihi wasallam hatta da nake gurin annabi alaihi salatu wasallam wa indahu zaid bin haritha a lokacin akwai dan sa da yawa da bani فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها الى جلا زيد جلد زيد وشارته فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه في وجهه الذي لقيته سيدنا علي yana ganin annabi alayhi salatu wasallam yana ganin fuska da ni sayyidina ali yace biyu gana ta cikin damuwa lallai akwai wani abu da yake game da shi lallai wani abu ya faru fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam malak annabi ya ce da shi ne faru yana sanin sa ya ce ne faru fa kuntu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma ra'aitu kal yawmin ladhi wato ma ra'aitu kal yawmi qattu tun da nake ba taɓa ganin irin rana irin da yawa ni sai na shi ne ada hamza ala na katayya hamza babba na yayi mun ta'addanci akan tagoyi na gudai shi ne ada ya yi mun ta'addanci ya wuce gona da yi akan tagoyi na guda biyu fa ajabba asmi ma asmi matuhuma ya yayyanke musu dodo wa bakara sawasirahuma sannan ya kukkuna musu fiti ya kukkada musu fiti Fiti wa ha huwa da da su can ya rasu da da fi baiti fi baiti ma hu jarbu yana wani gida tare da masaya kun dubo wani ladabi bai ce ga yake yana ga yake sai ce yana tare da mutane har gojin barawo barawo kawai da zai ce ce bai ga babban da yana kan wani abu sai ce ga gidan tare da mutane kada annabi sallallahu alaihi wasallam bi ridaihi annabi yace aje a gaban mai yafinta farka da idan da ba abinta sun manta laka yanzu ya fito yana tafiya واتبعته انا وزيد بن حارثه فان الانجني ده زيد بن حارثه muka biyo shi a baya hatta ja albayt alladhi fihi hamza hatta da annabi alayhi salatu wasallam yaje gidan da hamza yake a ciki fata zana amma duk da haka sai ne da izini ne ta gidan masa ya waje bari mu kula a sai da ne da izini aka ba shi da baya shigo fa adilu da wasu ka bashi dama ya shigo bai za mu sharbo yana shiga sai ga an yi mankas kowa ya bugu fa da annabi sallallahu alaihi wasallam na'am da wuce na ku yawa yana shiga sai ga fa da fika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya lumu hamza fi ma ba'ala nan annabi ya shiru wato ya fara zargin hamza dan abdul muttalib akan abin da ne yasa ka yaka yana gaya masa wai me yasa kai wannan abin da kai yana ta tuhumar da bar ku ne ba bai da hamza kawai sai suka ga hamza kaje tamila ai yayi mankan ya bugu shine tamila ya bugu irin ba ma ya gane komai ya hayya kai na'am yana ganin wannan sai yace falakasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aki tawfi dan zalla ke ko bi tarika muhammadan ainahu idanin sai ja kaga an sha da yawa kenan فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يجيو يكلا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا حمزة يكلا النبي عليه الصلاة والسلام ثم تعاد النظر wato sai maida wato ya maida ganinsa ya maida ganinsa kamar irin kallon nan da za ka gan mutum ya zo kana kare ban kallo ya kare masa kallo abin da za ka ci kenan wanda zara ila rukubati sai kalli tun da kansa a zuciya yake kawai sai kalli za ka je ka adar nazara shine ka kalli mutum daga sama zuwa kasa da yi wannan sai kalle shi zuwa gwiwa kuma da adad nazari ya kuma kallon su sama zuwa kasa wa nazara ila sawlati ya kuma dago kai ya kalle shi zuwa kiriya karo na biyu kuma da adad nazari ya kuma mai da ganin sa wa nazara ila wani zai dago ya kalle fuskar sa wasu kuma su ji a garin sannan ne ma saboda yadda yake ba ma ya iya kallon sa saboda yadda gugu da yawa in ya dago kan baya iya kaiwa gaba sai dai dan gwada iya nan in ya kare ya dan maka gaba har ya dago kan sai ya dago ya kalle shi daga baya ثم قال حمزة sai da za ku gane ba hadisi yake wa barkutu ne hamza da abdul mutalib ya ce hal antum ya kalli annabi alaihi salatu wasalam da sayyidina harisa a zaid bin harisa da sayyidina ali sai ce hal antum illa abidul li ali ai ma antum yace a ai ba kowa bane ku ba sai bayin babanmu bai gane shi ba kwata kwata ba wanda ya gane a cikin ya wannan saboda babansa babban mutum ne shi Abdul Muttalib yawa kowa ya san yana da bayi ko yawa a wato Muttalib wa Abdul kamar yadda yake faɗa dari saboda haka kawai sai yace ai ba kowa bane ku ba sai bayin babanmu فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد كمل اي yana faɗa wannan annabi ya gane cewa wannan bai abu da yawa ya fanakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aqibaihi al-qada sai annabi alaihi salatu wasallam ya je ne cikin da ya da baya da baya sai wa kharaja wa kharajna ma'ahu yana fita da baya da baya ba ma jiya ba a hankali a hankali daidai ne yadda yake ji kawai sai ya fita sai na ne ce ni ma shi da zai dubi na hada ta ce muka biyo ne a baya wani yi ta ajiya wani abu ta ajiya ya kato bara domin baya cikin hayyacinsa amma ba kun wani abu duk wani abu da ya faru lokacin ba saukar da haramcin jiya ba yawwa ba saukar da haramcin jiya ba saboda haka ba su da wani laifi eh ba su da wani laifi kuma abin da ya faru kamar yadda malaman jirgi suke kawowa ai da aka fara wannan jan abin da suka su ɗan wanda suke jaye-jaye ne da suka hango tagoyi nan guda biyu kawai ne suka suka rika suka hamza ana taimar waka waka aka rike maza ana cewa shi dan manyan mutane ne ku kun saba karanci ba ya kun karɓi karanci kai ne kaza ga wasu dabbobi na a waje kawai a zuwa mana baban shi da su wannan zigar da aka yi masa ita ne kawai sai ya kiro ta kotu yau yau wa kawai yanzu ya rike mutu wannan ta'addani wallahi suka ji aka ya mutu yayi wannan to amma dai ma Allah shayi shine wato a daidai wannan lokacin ba jiya ba ta haramta ba kaga abin da abin da suke cewa a wannan lokacin ga abin da suke faɗa cewa ya hamza ya badal al-abu dali ya bani tahara bil karami ya bin al-akramina bil badina ka tani sanina kani nace yi an akula ba turabina min sanani ba wa akbadi ba fa aina sayfuka ana ta zuga shi ana zage amar wa aina shahamatuka wa aina shujika ba kana da lisaifi yana jin wannan yana ta ba kawai zai wuce da takobi wajitazza sanamai nakatai wa bakara batinihi ba yana jin wanne ya fito ne kawai ya tsire musu tozo ya kokula musu ciki ya kawo sai ga shi kawai ya jibo musu da tozo da da da hanta ana ihuwa na murna cewa ai gwarzo ne shike ba abin da ya bari ke ba yi kazo min alhadith me za mu koya akan hadisi مشروعية اتخاذ الوليمة للعمر هل شرع التسيوى وجنة وليمة إذن في أنبل سواء في ذلك وأنه مال كثير ومن ما ومن لا مال له duk ɗaya ne domin dukiya da yawa da wanda bai da ita ko da tsokaro da ke mana waje ma ba da yau aure walau bi jaji sai kuma walau bi san jabi yauwa walau bi jaji sannan na biyu na a shi ne abin da yanzu ba a yi jinki zan sanya zaki ne kudin ba a yi da kuma kaji ana yi rikamfin ake yi rikamfin walima ce eh ma lura a aiki muna jiransa hankali hankala eh hadu kuma gida ya tambaye da nema da tafkin walima ce idan walima ce to sai mu je hukuncin yau daga abu nur ai kaga ka ji a ce kai ka faɗa amma na ni idan da ne da tafkin ba walima ba yan jabe mai ne na waki na nesa aji na'am siyarwa ce ba lada ka ji wata fatawar ko fuka fuka hawo zai fata bidin da ya faɗi eh mala awal yana jin kuɗi eh kuma ba fatawa a a wajen ba saboda haka wannan shi ne sannan jawabin da ke ana tafi yahudi bila amali wa tafi ta ya halatta kana zaune da wani yahudi a cikin kaleniyar taimaka ma akan wani aiki cikin aikin da ya iya ba ne bi wani yawwa sannan hirsul mari wa hadiri kaga an kwadaitar da mutum an kuma tsoratar da wa adami ta'arufin al-amr al-masruf da kuma rashin mutum ya rika jefa kansa ta abubuwan da duk aiki abinci ne kaka kai kanka gurin mawaɗin islam gurin da kowa shi ke yanke ta kai kuma da ka zauna kawai da yake mikba ya saka ba duk wanda ya zo ya ga ku kuna shan kaza ba ka da mafita domin mawaɗin islam sai na ne ke karka kai kanka irin wannan gurin gurin da za a tone ka sannan na hudu hurmatul khamri wa zarariha haramcin giya da cutar wanda take ana da bin malik radiyallahu anhu kan kuntu sati alqawm ana san malik ya Allah ya kara masa yadda yake ni na kasance ni ne mai shayar da wasu mutane shi man jira abi da kana a gida abu dala wa kana khamruhum yawma idin al fadhiha yace a lokacin abin da suke giya da ji wani nau'i ne na alkama ko za alkama tana cikin abubuwa ba su tuna ne kuma suna da ita ita ne madina yanzu za ka yi alkama nau'i nau'i da yawa ban san nau'i nawa ba ce amma dai kana karanta muwaɗa da sauran da tattawai na bidiyo za ka yi ganin sunayen su kala kala kuma kowace ji a zuwa ce ba wata ja wata fara wata kaza su ba la'awar jikin da sun daɗe a madina su za su san wannan alwa ɗin amma dai suna da yawa suna da yawa kala kala kuma duk suna da ita to sai yake wannan nau'in da alkama da ita ake yin jiya ba mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munadiya miladi sai annabi ya umarci wani mai kela wani sai kira nasu ya zo ya kela ala ku saura inna al-khamra qad hurimat da yau jiya an haramta ta قال لي فقال لي ابو طلحه سي ابو طلحه يقول لي اخرج بارقه كنت kun ji manzo ya annabi ko na gaskiya yana jin wannan yake fita ya kaji wanda ita yace bari mun sai da wannan daga wannan shike nan ba yana jin wannan hukunci yake kawai aje a farar da ita fa karatu ana tsammanin yace na fito fa haratu ala sai da ita fa jarati shiga kil madina sai ga tana yawo abin da jiyan nan na yawo a wato lokunan madina da kwatoci na mutane saboda yau ana zuwa gaya ma yawan ta tana abin ma lokon mutane abin kwatocin da mutane rariya eh kwararo kwararo tana ji wane mutum fakala ba'd al-qawli sai wani wani daga cikin mutane ke cewa to kar ku tila qawmi akwai mutanen da da yawa a cikin sahabbai an mutu shahada an kace wani ya fi budo ne ga ji Allah ya ce ya haramta ta kuma duk tana cikin su suka mutu fa anzala Allah sai Allah ya saukar da laita ala alladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu laita wallahu yuhibbul muhsinin ليس على الذين آمنوا دعوة يا أيها الذين آمنوا تباروا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام كو رجس من عمل الشيطان جيش فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوسع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله يجي فهل أنتم منتهون سيدنا أول يجي فتوى مكيمنا انتهينا يا الله Madina yawo suka rike suna yawo suna daga hannu suna in ta haila mun dela ba dai ka ce ka hana ba to mun dela amma da ta ba yayi ba hana ba ya kalli nan ka ayo dawar ne dir kullu fi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas wa ismu ma akbar min naf'i ma ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara shagaru da sai a hankali a hankali amma aya na sauka cewa fa al antum muntahun wa adi'u Allah wa adi'u rasul wahdahu fa wa in ta in ta wallaytu fa inna ma ala rasulin al balagul mubin bi laysa ala alladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma na'imu babu laifi ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai shi ma da ilmu don gane da abin da suka ta tsara ba da amsa idan mace kau idan sun ji tsoron Allah wa amanu sun yi imani da Allah sai ce sun mace kau sannan suka tsara jin tsoron Allah madaukakin sarki ko ko na zan da jira wa an da sare haji suka yi wato ayyuka na kwarai sai ce sun mace kau wa ahsanu sannan suka kiyaye dokar Allah madaukakin sarki kuma suka kyautata sai yake wallahi ya sai bil mu'min Allah yana son masu kyautatawa sai aka bada amsa cewa wayannan da suka tafi gaba ɗaya sun sha ba komai ai sun tafi da takawar kuma lokacin Allah ne yake gaba ɗaya ya hana ba shi ne abin da aya take to wannan to me ga me ga wannan ce ce kaga ma yu kadu min alhadith abin da zamu koya akan hadisi alhamru hiya kullu ma qamara al'aql na daya jiya shine duk abin da zai buga da hankali ko me ko farashi ka ajiye ta tsumu zamu zo ji babu da ita ai wa in ta'addadat asma'uhu ko da sunayen sun dai dai dai ku sun yawaita na biyu tarihi kullu ma yuske aran su duk abin da zai buga walau lam yakun sharaban ko da ba abin sha bane ko ba na sha bane duka za a danji ne kasa za a yi ko ma ne ta kabbar ta za a ce ka ko ma bai ba za a maka ne zai buga ya shiga sai duk kulli zalikal hadith yin kaza bari duwa na ta shiga yawa duk wannan ganyayyakin da ake ga duk suna وغيرهم يوزن نوكو سرعة استجابة الصحابة للأمر كنجي ينك صحابي تجرشوا والأمسا ومن الله مدوك جنسل وإراقتهم لما كان عندهم منها da kuma yin daskarkace na yadda wato abin da yake tare da su na jiya ba zancen sai an jima babu karahatul intibaz intibaz al-shamun babu da yake bayani akan haramcin karaha bi ma'ana at-tahrim yawa ba kuma makaran domin asali a gurin magabata zaka ce abu bakaru ne haramci yake ne daga baya ne baka wato al-muqaddimun fi akan sun ce warewa a ce akwai haramun akwai makaru in ka ga kada ko wannan wa qadara buka Allah ta abudu illa iyyahu Allah ya kalanta ko da huwa kuma ka dai zama gaba dai sai da kullu zalika kana sayyi'uhu wa inda rabbika bakruha gaba dai da sai giya da zina bakruhi ne bakruhi ne to kaga ai bakruha da aka fada da hada da haramu yawa an jabir bin abdullahi to shine garati yake ba da kamri kuma dalilin wanda yake da busasshen ilimi makhluda ne ana ba ta kuda akwai wanda daban daban zai akwai wanda ta kuda zai ce kike a hajjiro da dawa a tare kike alkama da shinkafa kike an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu wa qala na annabi sallallahu alaihi wasallam an jahili annabi ya yi hani abu da wato sama musasshen ilimi domin ilimi da kake sha yanzu ɗanyen shi ne al'ilam amma yana bujewa sunansa azzabi wajen da dabino wal mutum da nau'in alkama wal rudabi da zauri ɗanyen dabino ne a can mutum busasshen dabino wannan kuma ɗanyen wannan aka ake ce ba a zauri ko yau to shi ne عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والذهب abu katada Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani an yi jima'a ko an yi jima'a baina tamri a haka idan ya zama don ba ya zama bune da majhul kenan an yi jima'a kuma da daya yake ya tattara wato ya hada tsakanin dabino busheshe wa zahab da kuma alkama wanda ba ta gama bushewa bai ta ce azhab ta fara nuna wadda ta fara jaje-jaje ko yaro fita ke wadda muri da dabino wadda bi da dabino da kuma bukakken ilimi wani yin ba kullu wahidin min huma ala hidati to sai aka ce lallai sai ce wani yin ba kullu wahidin min huma ala hidati kowanne a tsima shi kowanne a wato a kai iyakarsa a tsima shi daban-daban shi ma kuma tsiman da za a yi kai ya zamto ya kai matakin da ne zai bugar da mutane amma kowanne a yi in za a amfani da shi a yi amfani da shi a matsayin da na shi kaɗai kuma shi ma kar ya koma ya ya ya concentrate kada ya zama ya zama concentrate kai ya ba nan cikin an gane ko sai yake babu nayi alinti babi fil muzaffati babu da yake magana akan al muzaffat bazan sunan sa ma an mazubi ne amma yana nufin mazubin da ba iska ba ta shigar sa da yake ce mai kenan kawai duk mazubin da iska ba ta shiga za a amfani da shi wajen tsima wani abu da ya zama famin da ya yi famin da to shi ake nufi da muzaffat Tulu to ko ko ne ko guda misali ko yawwa in da na yi ba guda kai su ba da ka na yi eh to irin wayannan eh wadda ba da kuma to wannan shi jima ake ce ma ita jima ce ai dai jima an gane jima ko ala umar sai baka yi zaman wai da dukurin sosai bane kana kankan ya ka dawo da kai ka zo ana ga duk abubuwan kawai baka san su ba malam gaskiya ba ka jin ko zo kake ka da inda wace wallahi zo an gane ko su so da haka to sai ce kaga da jima wal hanjam malawar da ya hanjam shi ma mazuni ne ban san shi ba wallahi shi ma dai masjidi ne amma wanda shi ma iska ba ta gida daga mazari a saman sa kamar da yadda kake ganin guga irin ta ta wannan din nan ta fata to amma ne madauri to shi ne hanjam shi ma dai masjidi ne a kiyaye wannan shi da kuma annakir shi wannan majigi ne amma wato yana da ma'anar da za mu iya faɗa da yawanci shi da itace shi shi annakir an gane ko irin wannan ne mai sunansa a ya suna wannan abu bukiyar da biyu ita ce za a samu irin kusurin jiran da ce a fasa shi ne annakir su fara ce da zai a yi wata wurfi kawai sai yau sai a rara sai a yi shi kamar jirgin ko to kama haka yake shi ba annabi shi kuma to bari mu ji to duk wayannan mazubin gaba ɗayan su dukkan su muna ji cewa haramun ne a yi amfani to eh to ajami ne ni wajen oke ko bayanin annahu masu da bayanin cewa to an shafe kuma wancan ba su banta gaba ɗaya su gaba su tulu duk gaba ɗaya an hana amfani da saboda su a nan lokacin suna amfani da shi ne wajen wato yin amfani da wannan danyen giya don tsimawa don su tsima abin da za su wato bugu ne to sai ce wa annahu mansu an shafe wannan hukuncin wa annahu yawma halal to yau ba halal na yanzu ya halalta da ya bari da cutanka da fulan sai dai idan ka bari da shi wuce wacce hanyar haramci yana ne malam ga shi nan ma ya zirma kiran mutukar bai zama abin bugarwa ba ana anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la tantabihu bil jubba kada ku rika suma abubuwan ku cikin dima wala bil muzaffati ko cikin abin da iska ba da gida kamar su bulan ko tulu yawwa ما يؤخذ من الحديث أو لا مقويا كرتجي حديث الجواب شرب النبي بما دام حلوا ولم يتغير نعم بالدواء إذا اختلف الدواء لا يعرف أن يذكر بينهم على الله to kaji tana tsani amma ba ta bugarwa to ai kaji bayani ya fita ka fahimta eh na gane kuma ma na saboda ni ban san ya ake yin da bane to ka gana fahimtin amma ba ta buga ba kira don kuma shine kullum mutum kaga dan dai abu ya fahimtin bai buga ba ko bai cike da shi ba kaga ya ko ba yana fahimtin kuma ko ba ka ji da faida ana ga saboda haka baya bugarwa sharafin shi ne zan zo wancan abu ko wannan abu ne ko bai fanancin bai don kuma ya bugar yana nan a matsayinsa ka gani yawwa barai kuwa barai ne na karfe ruwa da ke za ka ga a saudiya a yadda ke za ga wani inji da za ka ji yana tsayawa a sa'a in ka tafi aka zuwa ba aka matsi kiɗin nan ka ji kin manta shi ko za ka ga ya kumbura kwarai kuwa in ka rage ka ba ka wannan ruwan ma a kowane da wani a ɗakin mu da ya ci ya samu da yawa ya sha sosai ya tsuri ki zo da haka akwai ki eh nan ba na ga da na ga a da oke masha Allah wata za mu je mu je ki eh kwarai kuwa kawai nan samarin ti mara bori to saboda haka sai yace kaga tsam alai da ido da ai abin da nake musu in na ji wani guri sabon guri ya zo kafa a kara zan je sai abin duba kan ke yawa ai din da wani ya mun tsaya a gidan gure shi kenan sai to duk wannan tsofin da ake zuwa duro ni wanda zuwa ta to su dauka suke yawan kana harka addini dai kawai sai ba kai harkar daji ba take sai su sai dai ga hujja shi ka dauko mangala kariya kuke wallahi yawa su zo da aka sai sai su um to kaga wanda ya halatta a jama da mahulwan wala ne ta gayya mun ka sai na da dadi ne cikin da ba wajen zuwa ana ali radiyallahu anhu qala da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya da wuce Allah tabbata gare shi ya ne an dubai wal muzaffar juma da abin da yayi kamar bulan ana ya radiyallahu ala ummi mu'minin an ibrahim kuntu lil aswad sai na ce wa aswad bin yazid bin kan annaka ai kenan shine abu amr ya rike annabi aina musulmi amma da kan garin annabi shi wannan aswad sai har da alka har da alka aisha أم المؤمنين عما يكره أن ينتبه فيه إبراهيم يتي وأسود كاتب بينا لا يجاد من ياسر قال بالجنة dangane da abin da ya haramta a yi tsini da shi ba ka da na'am sai ce kullu sai na ce ya ummul mu'minin na ce ya ummul mu'minin amma da annabi sallallahu alaihi wasallam an yanke ba da shi ne annabi ya hana a yi tsini da shi kala ta ce na hana ji dali ahlan bai yace mu yan gidansa ya hana mu an nan tabi da cikin dubbali wal muzaffar cewa mai ilimi da abin da za mu tsaba cikin juma da kuma kula kullu sai nake amma da karta ma wato amma da karta jara wal hanjam to bata faɗa aljar shine kakko bata fada kasko ba wal hanjami da kuma wato wani nauyi da mutum shi ma hanjam kala sai yake inna ma uhaddithuka ma ta bai ji ji kaza yi ban na gaya ma abin da nake ni sai uhaddithu ma la ba ba kana zo faɗa abin da ban ji ba abin da nake na gaya ma sai ka yi mata ni ka gaya mun bai zan gaya ma cewa kuma babu ji yace ka zo in gaya ma cewa abin da ban ji ba kawai shi zara kuɗi tambaya ya mata عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانهاكم عن الدباء والحنتم والنكي والمزفة دم فريد قال حدثنا ذلك سيدي عن عبد الله بن عمرو قال رمان النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الاسقياء كنت لوكتين da annabi ya ji akan mazubai kila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa annabi alaihi salatu wasallam ne ka kullun nasi yajin kita ya rasulullah ba kowa ne yake da majini ba farakata lahum bil jarri sai annabi yake to ku amfani da kasko gairar muzaffati amma ba wanda iska ba ta shiga ba yau wala zo kan gaba ni ba ai abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah mu ɗaukacin sarki ya yafe mana muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da tsohon zama ɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ji kawai mu yi kwamunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce kawai mu ko guje mata muna ƙara jini sauran auren injiniya Siri Aliyu Muhammad biyu ga watan February ashirin da ko ɗaya ne ko da ɗaya ga watan Rajab insha Allah ta'ala kafin satin sama muna da lakcoci guda biyu da muke tare da ni za a yi kai a nan za a yi a ma'asasar talabiya insha Allah ta'ala insha Allah cikin zafin nan mun gama karkarewa za mu faɗi a ranakun amma dai ne da cikin ranakun akwai alhamis insha Allah ta'ala za mu ne kuma dan taya shi injiniya murnar angon cewa sai da cikin ICT ne ba su na'am Oiza na'am haka da zai shiga yi kaga akwai wani akwai wani kamar ba mu gaya shi babban da ya ga wani hadisi na da yana kamar da yake da da lokacin da wata rana wasu sun rufe gida sun rufe gida suna sai bakala aka haura ɗan hizba hizba kenan aka ce mun kama ku shi wato magajin gidan ba magajiya ba ko ka fata fata da gidan sai ce to ka kama mu da laifi sai amma mu kuma muna duba ka da laifi yake na farko Allah ya ce wa tul buyuta min abawati ku je wa mutane ta kofar gidansu yake ko hauro mana kuke sannan na biyu annabi alaihi salatu wasallam ya yi umarnin cewa idan ka ga man satara musliman satara wallahu fi duniya wal akhirah wanda ya rufawa musulmi a cikin Allah zai rufa ma a cikin duniya da lahira ka zo ka to da zaku abubuwan da ya kawo naman da kai abin da ya kawo da yana umar na jin wannan sai ya karanta domin shi wa kafan ne inda nan amma ba wannan ba zai zama da shi na cewa yanzu a matsayin ku na jami'an tsaro aka yi da ake ku domin duk wanda zai zo yanzu yana da bargaza an kace ba za mu shigo ai ba za ka gani ba lokacin sai da umar yawwa kaga yawwa shi a wannan lokacin shi ba wani hadisin da yake ingantacce da muka ce annabi ina da ranar tsallake wannan ne wani izinin dan zan ba da wata kofa ta fi annabi ya nemi izini ai kaga a lokacin ba haramta shan giya ba yanzu da aka zo aka haramta ai magana ake ba mai shan giya ba yanzu ba ya halatta ke ba sallama ko bai halatta ba shi kan da zai ake bayani ko a ji adawa da mubara sannan da rama shi saboda haka shi a wannan kawai yadda ake so a nemi masu ilimi na addini da sani ya kamata wanda za su yi harkar kawai talla za a yi shugaba ya bada fatawa da ya kamata a yi kawai ko ta za ta bada me kuke cewa waranti din nan shi kenan ko ta oda ko shi kenan da an bada izini daga kotu ko haura ne sai a ko ba su za a kakkalle ko ba shi ne bai zanto kawai a karkashin shugabanci yayi wa wannan bajan shi ba zai je zuwa ya fi ya faɗi ne hizba za ta yi ba in dai ba da shi ya san da yi ba zai zo ya faɗi yanzu ga abin da ya kamata ya ba ta yi ba su ɗan hizba su mun masu ilimi ya hana cikin su ya kamata su kalli yanayin su ba da fatawar mai zafi shi ke nan kawai jami'an tsaro su za su duba su kai yiwuwar da ya kamata a yi kawai a duba shari'a kawai ne ni abin da zan iya cewa ke Allahu a'lam ina da kwana da sunan su kyawawa da tsohon da wanda kuka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata wanda suka mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah mu hukunta sarki ka biya musu bukatun su na alkhairi muna roƙon Allah da sunan su kyawawa da tsohon da wanda kuka wanda suka sa aure a gaba da wanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin akwai wani daga cikin ɗan uwa ɗalibai da yake bai tafi Nijar gobe zai tafi Fatauci muna roƙo Allah ya kai shi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa tawawa da tsofin sa daukaka masu neman aiki da sana'a da admission a makarantu Allah ka agaza mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani kamar da muka faɗa ta ranar Lahadi cewa Alhaji Aminu Sarki ya mata rasuwa cewa kawunsa ya rasu kwana uku ko hudun na ga to wala uku muna roƙo Allah ya yafe masa Allah madaukakin sarki ya sa aljanna makomarsa muna roƙo Allah da sunan sa cewa wa iyayen mu da malaman mu da suka rage mana Allah ka ba su tsawon kwana mai amfani Allah ka tsara musu lafiya muna roƙo Allah da sunan sa cewa wa kasar mu da jihar mu Allah ka zaura da su lafiya Allah madaukakin sarki ka sa su saukan mana da aminci a cikin rayuwar mu kun cikin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka maganta mana shugabannin mu Allah ka riko da hannayen Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awtanina wa aslih himmatana wa la umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqaf wa tabi'a ridaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin